alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah za mu ɗan gaggauta don saboda lokaci ya tafi insha Allah sai malam yace darasi na uku kenan a cikin wannan manzuma ta zubdatul qawaid min manzumati al fara'id sai ce fa innahu yurtakabu alladhi yakhif kadhaka fil mafsadatayn qad wusif yace idan fanna biyu idan ɓanna biyu ta haɗu fa inna hu yurtakabul ladhi yakhif to za a za a hau ɓannar da ta yi sauƙi idan cutarwa guda biyu ta haɗu to za a yi wadda take mafi sauƙi kaza ka fil mafsadatayn qad wusif haka ma a wajen mafsada a wajen ɓanna shi ma haka malamai suka suka siffanta yanda ka'ida take a nasar shine a me yake da suna subhanallah ga yadda ka'ida take muka je gaba a babi na nasar akwai yadda suke gayinta la ilaha illallah in na tuno daga baya sai mu ci gaba wa rajjahu dar al mafasidi ala jalbi masalihin kama ta'assala haka malamai sun rin jayar da dar'ul mafasidi ala jalbi masalih kare banna sun gabatar da shi ala jalbi masalihin akan jayo jayo jayo alkhairi ko kuma jayo maslaha kama ta'assala kamar yanda yazo a asali fa haythuma maslahatun wa mafsada ta'arada qaddima daf'u al-mafsada da haka a duk lokacin da maslaha da mafsada suka hadu suka ci karo dole sai an yi guda qaddima daf'u al-mafsada to za a gabatar da kare banna yanda kaida take shine dar'ul masalih dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih a koda yaushe a kare banna shi ake gabatarwa akan jayo ne akan jayo amfani dar'ul masal dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbi al masalih bari ba ku misali wata ƴan mata ce ta samu burs zuwa turai zuwa france sai kasance ba ta da muharrami a france ana gane da kyau ko ai maslaha ce ta je france sai karatu ko amma bayan wannan maslaha me yake iya biyowa baya mafsada ko ta babu mai kula da ita babu muharrami kenan yanzu sai ayi dar'ul mafasid dar'ul mafsada a kaddama shi akan mi jalbul maslaha kenan sai a hana ta mi sai a hana ta tahiyya kaida ta hito hili ko ba ta hito hili ba ta hito hili kenan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi mikin suna al masalih na'am a samu a samu wani ke aure mutu da tare to na'am ai nan in take in take samu wanne ko in aka rasa mai binta ne eh shi ne wanda ke France sai a aura masa eh wannan ya faru a dangin mu yanzu haka mata ai ta samu karuwa eh haka akai an samu wanda aka hada su aure suka je aka yi karatu kuma duka dan saboda kada a saba wa musulunci domin a shari'a la yahillu lil mar'ati an tusafira a eh shine uzila darar yawa eh shine kenan uzila darar ko ad-dararu yuzalu kenan in ba iya hita in ba iya izala kin ad-darar kin bane sai ayi ne sai ayi tarjihi ko sai a rajjaha dar'ul yake da suna almafsada akan jalbu almaslaha wannan shine kenan yawa wancan ka'idar nake namanta ita ce idza ta'arada dararani ko idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'lahuma bittikabi akhasihima banna guda biyu shari guda biyu ya ci karo dole sai an yi guda sai a dibi wanne ne mafi karanta a haushi a bar a bar ni a bar mafi girma ana gane ki ita ce ka'idar na manta na'am sai alqa'idatu alkhamisa qa'ida ta biyar al'adatu muhakkama al'ada ana hukunci da ita shine al'ada muhakkama sai malam yace مبحاث العادات ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر تختيم العبرات بالعرف الذي قارن مع سبق له في المخذ ما لم يخالف حكم شرع واضحا أو بي سواه عاقد قد صرحا وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلا وفرعوا الكتاب كالخطاب كالكتب للقبول والإيجاب إشارة معهودة من أخرسي حكما كنطق باللسان فدرسي تغير الأحكام ليس ينكر إذا بدا في زمن تغير إذا بدا في زمن تغير وذا تمام زبدة القواعد مما حواه راجز الفرائد أختمها بالحمد والصلاة على النبي أشرف المود أشرف الهداة على النبي أشرف الهداة مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ما لا يتي ومبحث ومبحث العادة ليس تعتبر illa la daftiradiha kama ishtaha sai ce mabhas ma'ana yana nufin ka'ida ta al'ada laysa tu'tabar ba a aiki da ita illa la daftiradiha kama ishtaha sai in ta samu istirab kamar yadda ya shahara abinda ake nufi shine al'adatu la tu'tabar illa idza faradat aw ghalabat la tu'tabaru al'adatu illa idza faradat aw ghalabat da aka ce ana hukunci da al'ada, to sai dai al'adar ba a hukunci da ita illa idan tsaradat, sai idan ya kasance al'ada ce wadda aka dawwama ana yi, wasu taharat kuma ta shahara, ba san ko ana gane da kyau ba. Kenan al'adar da shari'a ke aiki da ita, ita ce al'adar da ta shahara kuma mutane suka dawwama suna yin ta. Ku ba misali, al'adar da ta shahara. kuma kakannin kakanni har yanzu ana yi kuma addini bai zo bai ce a yi ta ha na ha durkushi in za a gaida babba eh dukawa wajen wajen gaida babba na to nan akwai laushi cikin nadi amma gaskiya malaman da suka ce suke ganin durƙushin kuskure ne gaskiya ba su dalili ƙarar akan haka ana gane da kyau ko kamar dukawa a gaida mutum don suna ganin ka wasu sujada ne don Allah dukawa sujada ne a ba sujada ba ne akwai saɓani tsakanin malamanmu na nan don mu nan ne muka san wannan ku da durƙusawa a gaida mutum da dukawa a gaida mutum wasu suna ganin kamar duk wani inshina'i duk wani karkata da mutum zai don zai gaida wani wai kamar sujada ne gaskiya ni ban da wannan ra'ayi ana gani da kyau ko kun babu dalili karara akan wannan a ce wai ka duka ka gaida mutum menene laihi ne wannan shine kenan wanda ma har zaka ga masu tsanantawa hatta dan abun da ake wajen taekwondo na dan gaisa wannan da ake ko sai a ce ba a yi ayi sujada ne ya ake sujada as-sujudu yakunu ala ish sab'ati a'zumin to shi wannan durkushin akan sab'atu a'zum aka yi shi ka gani al'ada ba ta hana ba yanzu haka iyayenku suna so ku duka ku gaida su ku duka ku gaida su girmama ne za ku faranta musu da rai wannan shi ne ban kuma ce dole ce ka bi ra'ayina dan na ga wani na harare na Allah gane da ke ko to wanda shi ne kenan mas'ala ce ijtihadiyya wala inkara fi masail ijtihadi Allah gane da ke ko wannan shi ne kenan to sai ma da yake taqtimu lil ibratu bil urf alladhi قارن مع سبق له في المأخذ إذ تقسيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ معنى ذو الآدب ده تسامو دليل الشريعة تو إذا كيت za a karɓe ta ba ma za a tsaya wani dogon bincike ba ku ba misalin wannan misali al'ada ta ta gaisuwa a al'adance an saba in aka zo za a gaisa za a ne za a haɗa ne za a haɗa hannu a haɗa hannu wannan kun gani a shari'ance ya zo ko wanda ma ya tabbata a hadisi idan musulmi da musulmi suka haɗu suka gaisa suka haɗa hannuwansu za a yi gafarta musu zunubi kamar yadda ice yake ne yake zubu da yake da suna ganyen shi a lokacin iska mai tsanani na'am ما لم يخالف حكم شرع وضح أو بسواه عاقل قد صرح معنى yace matukar al'ada ba ta saba ma hukunci na shari'a ba a karara au bisiwahu ana gane da kyau ko qa'idun au bisiwahu aqidun kad sarraha ko kuma ya kasance al'ada ta zo da kishiyar abin da musulunci ya zo da shi ya bayyana a karara ma'ana idan al'ada ba ta saba ma shari'a ba za a yi aiki da ita idan al'ada ta zo sai ya kasance akwai kishiyarsa musulunci ya zo da makamanciyarsa to a aji wanda ake da al'ada a rike ta ne a rike ta musulunci ana gane ke ko misali mutanen mu suna da yanayin yadda suke daura aure sai ya kasance ga yadda shari'a ta zo a daura auren kenan sai a bar wannan a kama na ne a kama na shari'a wa kullu ma lam yanzabit shar'an wala وضعا فللعرف رجوعه جلا وكل ما لم ينضبط شرعا ولا dukkanin abunda ba a kayyade sa a shar'ance ba wala wada'an ana ganin da ke ku ko kuma a a me yake da suna a ka'idance kun san akwai abunda za a yi shari'a ce za za ta kayyade ko kuma a'a za a zo ne a sa doka kun ba al'ada ba ce to duk abinda shari'a ba ta kayyade ba kuma sannan a doka ta ƙasa ko ta mutanen da suke busta wannan ba falil urfi rujuhun jala to a wajen al'ada za a mayar da shi yanda ka'ida take shine ka'ida ce wallahi muhimmanci ko har da kita da kyau ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi duk abin da shari'a ba ta kayyade ga yanda za a yi shi ba to za a yi aiki da al'ada ne ana gane da kyau ko bil misali tadhil maqal shari'a ba ta kayyade adadin kilomita nawa in kai ba za ka yi ne za ka yi kasaro kenan sai a bar shi a al'adance wannan balaguro ne zuwa tahiya zuwa ina zuwa ina ne a al'adance mutanen ku suke ganin balaguro ne nan daga maradi idan ka je mikin suna kyaduwa ana dokar kayi balaguro in dai hal a adance ana ce ma wannan balaguro to in ka je ya halatta kai ne kai kasar amma daga maradi ka je tsibiri da Allah ana shaka bala guru kai tahiya kenan in ka je tsibiri ba za ka yi ba ba za ka yi kasar ba kenan ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urf haka lafazi na kulla aure shari'a ba ta kayyade ba kenan al'adance mun zo neman iri mun ba ku yayi kaga ɗan samu ɗan tsanin da suke cewa mun zo neman irin nan bai dace ba ka'ida shari'a ba ta kayyade ba magana siga shari'a ba ta kayyade ba abinda dai ake so a samu al-ijab wal qabul karba da amsa mun zo neman iri mun ba ku ana kan da ke ko an samu ijaba an samu me an samu qabul mun ba ku shine me shine ijab kin al-qabul kuma shine me mun karba mun zo neman iri mun ba ku to mun karba ana kan da ke ko eh na'am eh menene manufarsu a a hausance da an ce wannan dai an san da ake ne irin da ake ne irin aure kai dai ka san ba a zuwa wali da wali su zama a ce irin wake ne ake nema ko irin gujiya ake nema irin bi ake nema ana ganin da kyau ko wanda shi ne kiran na'am yawwa wa hasu ma yu'lamu ja'izun ma'ana in an cire abin da an sani an san shi akai wannan shine ana ga me ko kuma suke cewa al-ibratu bi umumi al-qasd la bi khusus al-lafz mun ka ta ayi a can baya ko kun ga wannan kaida ma za ta yi aiki anan al-ibratu bi umumi al-qasd la bi khusus sabab yana iyayenmu da suke faɗin wannan ai sun san manufar mi suke mi suke ne wannan shine kuma al-umuru bi maqasidiha wannan shine kenan je gaba an ce mun ga wata ina ne muke wannan ban ce wa kai dole ka tai akan ra'ayina ba ana ganin da kyau ko ka san mun karanci qawaidu adabul ihtilaf dan shi yasa zaka ga babu ruwan da surutu mun karanci adabu da ikhtilaf duk wanda ya karanci adabu da ikhtilaf ba za ka shi yana surutu ba yana yana hudda yana bid'antar da wasu yana yana hudda wasu daga sunna da abin da ya kamata haka akwai wanda ma zai isko mutanen su koya mishi sunna yanzu shi ke kori su ke koya daga sunna ka gani dukkan shi rishin rishin adabu da ikhtilaf ne wa farra'u al-kitaba kal khitabi kal katbi lil qabul wal ijabi haka sun farra'anta ma'ana sun hiddo ka'ida daga cikin wannan suke cewa al-kitabu kal khitabi shine ka'idar al-kitabu kal khitabi shi rubutu kawai magana ne kalkatibi lil qabuli wal ijabi kamar rubutu a wajen karba da bayarwa alkitaba kalkitaba rubutu kawai magana ne yanzu da mutum zai rubuta na sake shi akan takarda kawai ba takarda bai ce mata komai ba takarda kawai ya bata ta saku ko bata saku ba ta saku amma da zai ce na sake shi kun bai ba da takarda ba ta ko ba ta saku ba takarda in yana so ya rike ana gani da ke ko ba dole sai an bada shine ma'anan kal ijabi wal qabul isharatun ma'hudatun min akhrasi hukman ka nutqin bil lisan fadrusi yace isharatun ma'hudatun min akhrasi ishara nuni wanda aka saba da shi daga al-akhras wanda baya iya magana hukman kanutkin to za ta ɗauki hukuncin magana ne billisani na halshe fadrusi ka karanci wannan da kyawu ma'anar wannan shine al-isharatu laha hukmun nutqi al-isharatu laha hukmun nutqi ishara tana da hukuncin me tana da hukuncin magana yanzu misali mutum ne yake maka wani wannan abin naka ka bani shi in ɗauka sai haka aje duk inda za a tafiya ya zama me ya zama naka in aka zo ya ce a ni ban ce na bashi ba ce a na tambayi shi ya nuna kai ana ga da ke ko wanda shi ne kenan kina al isharatu la hukmun nutqi تغير الاحكام تغير الاحكام ليس ينكر اذا بدا في زمن تغير تغير الاحكام ليس ينكر تكن زاو hukunce hukunce ba a inkarin sa idza bada fi zamanin taghayyuru idan a zamani canji yazo yadda ka'ida take shine la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zamani wal makan la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zamani wal makan ba a inkarin canzawar hukunce hukunce da canzawar zamani da yanayi amma wannan ya shahi hukunce hukuncen da suke canzawa ne domin kun san akwai as-sawabit akwai al-mutaghayyirat akwai as-sawabit abba sai mun yi a jami'a hukunce-hukuncen da suke canzawa daban da ba sa ne da wanda ba sa canzawa sallar azuhur akwai lokacin da za a ce sallar azuhur rako'in da sun canza amma lokacin fa yana canzawa tagayyara waqtuha bi tagayyuri az-zamani wal makan yanzu akwai wanda suna can suna yin sallar isha'i mu kuma da sauran lokaci bayan wannan kuma hatta nau'i na sa tufafi shi ma zai iya canzawa da ni daga canzawar yanayi da wuri wani gari in kaje zane za a sawa mu kuma nan in ka sa zane kai dan mine ne dan daudu ne kuma zunubi gare ka ana kan da ke ko dan a wurin ba zane ake sawa ba shine tagayyur la yunkaru tagayyur al-ahkam bi tagayyuri az-zamani wal makan amma ka je garin suna sa zane to kuma ka'ida ce in ka je gari ka iso kowa da bindi nemi naka ka dallaba ko kina a sai in ka sa babu lahi dan can ba za a ce maka kamar dan mine ne dan daudu ne amma anan in ka sa za a ce maka dan daudu ne za ka zamanto sha za ka zamanto ɗan baya ga dangi ana gane da ke ko wannan shine kenan la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuri az-zaman wal makan malam yace wa za tamamu zubdatil qawa'id mimma hawahu rajazul fara'id yace wannan shine karshen zubdatul qawa'id zababbun ka'idodi mimma hawahu rajazul fara'id na daga cikin abunda rajaz na manzumatul fara'id ta kumsa rajaz shine ma'anan nasulcin waka baharcin waka mun kace a harko waken ya gudana ne akan bahru ar-rajaz wanda yake tafila kinsa shine mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun yace aqtimuha bil hamdi was salati ala an-nabiy ashrafil hudati ina liƙe wannan nazumkin wannan waken da godiya da salati akan annabi mafi darajar masu shiryarwa nan muka zo kenan ƙarshen uwa masu girma ƙunƙuru ƙunƙusu ko to gaskiya uwa masu girma ina ƙara ƙara muku ƙwarin gwiwar ku yi ƙoƙarin karatun alƙawa'il fiqhiyya wallahi in mutum ya karance su cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zai samu fa'ida mai yawa tunda idan ku gani a muƙaddima me yace ilimi fiqhu yawa ke gare shi amma abin da zai takaita maka fiqhun shine ne alqawaid alfiqhiyya Ƙa'ida guda zaka iya hiddo hukunce hukunce daruruwa karkashin ta kuma abin da ke taimaka wajen mutum ya kware wajen qawaid alfiqhiyya shine kokarin tatbiqi da kokarin tafri'i ma'ana idan ka haddace ƙa'ida, ka rika kokarin dabbaka ta wata mas'ala ta zo sai kai tunanin wace ƙa'ida ce za ta fahimi za ta fahiya ne daidai da ita bari in ba ku misali kwanaki an taɓa min tambaya wai shin wata mata ce ana biyanta akwai azumin ramko da yake akanta kusan goma sha uku yanzu kuma tana so ta yi azumin sai ta shawwal shin tana iya ta yi azumin sai ta shawwal kin nan baka ramka ba wani zai ce maka eh amma in ka tambaye shi dalili bai baka dalili wani zai ce a'a me ya dalili yana dalili amma tana iya dalilin bai da ƙarfi to ni sai nace eh me dalili ka'ida ta yajuzu fil waqti al muwatta'i ma la yajuzu fil waqti al mudayyaq ka'ida ce wanda kun same ta anan kina wannan shi ke nuna muku kuna da buƙatar bayan wannan ku samu me wasu littafai irin su ku karanta yajuzu fil waqti الموسع كما يجوز في المضيق ما لا يجوز في الموسع ibadu gaba ɗaya sun kasu guda biyu bi hasbil awqat akwai wanda yake waqtun yana da waqtun muwassa akwai wanda yake waqtun waqtun mudayyiq azumin sai ta shawwal lokacin shi yana da yawa baya da yawa ramkan azumin ramadan lokacin shi yana da yawa yana da yawa wata nawa ke gare ta goma sha ɗaya duka tana da damar ta yi taramka amma shi kuma wannan wata guda ne kenan ya halatta ta yi azumi sai ta shawwal kin ana gane da kyau ko daga baya sai ta yi ne sai ramko dan tana da atan tana da wata goma sha ɗaya da ramko Aisha ma har abin da take kai har Sha'ban take kai bata bata iya ramkon ba bayan wannan kuma wata tambaya shin shi ya saba azumin nan dijedi ya zai yi da azumi ce ta shawar idan ya faɗo zai yi da DJD? Ana gane, akwai masu irin wannan tambayar. Shin azumi ce ta shawar kin zai yi ko kuma azumin lindi azumin litinin da alhamis zai yi. Azumin ce ta shawar ya faɗo ranar litinin kuma ya saba azumin litinin. Wanne zai yi ya bar wani? Ina ce masa duka za ka yi. Ko ba duka zai yi ba? To me da yi na duka zai yi? إذا اجتمعت إبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد تداخلتا كوكما فتدخل الصغرى في الكبرى إبادة غدا بيو إن سكا حدو ألوكا تشي غدا كما جنس سو غدا ني دكا ننسو لا فلا ني كما دل لوكا تشي غدا سي أساس سكين جونا سي أجيهي إنسو بيو دوسي غدا kenan sai musu niyya ne niyya biyu kuma aiki guda zai kuma dukkan su ya samu ladan su dalilin wace ka'ida aka samu wannan ka'ida ta idan jama'at ibadatan min jinsin wahid ana ga da kyau kun ga muhimmancin ka'idoji yanzu wannan mas'alar zaka wannan ka'ida zaka yi hiddu awwa jawa ga kashin ta kenan alqawaid al-fiqhiyya karatun shi da muhimmanci sosai ina faɗin wannan ne dan saboda ni na dan dana ne naji dan ina jin zakin abin shi yasa nake so kuma ku dan da zakin shi son alkhairi ne yasa duk inda muka je kuma mafiyanci na haɗa ga alƙawa'in fiqhiyya akwai darasin da muka yi a tawa ana gane ke ku mun yi manzumatu usulul fiqh wa qawaidihi na al-imam ibn usaymin yana da kyau ku bi wannan karatun in kun samu bayan shi kuma mun yi a zandar da magaran mun yi alƙawa'id al-fiqhiyya manzumatul qawa'id al-fiqhiyya ibn sanad na al-imam ibn sanad shi ma yana da kyau a bidiye shi dan za a samu ƙarin wasu ka'idodi wanda ba a samu a nan ba wannan shine kenan a takaice dai umda da alqawaid al-fiqhiyya shine al-ashbah wa an-nazair na al-imam shafi'i na al-imam as-suyuti yana da kyau mai sanya ya gwani a cikin wannan fannin ya same shi ana gan da kyau ko da kuma al-fara'idul bahiyya kin wanda yake da baiti kusan 600 mutum ya same shi da shuruhukin shi ya rika karantawa zai taimaka sosai insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه فضيلة الشيخ حياكم الله سيدي آه معلم عبد الملك kun san Nijar muna da Abdul Malik Koki guda biyu duka sai suka yi bafi a yamai guda mun mun tura shi kwanni ko kuma ka sa tawa to shi wanda ban sani ba mana da zamu bane shi zan mai shi Abdul Malik Bukhari na Maradi barka da zuwa da kuma dukkanin tawaga yan uwa da suka zo matasa abokaina saboda da na je yanzu ya yana so ya kashe min kasuwa kuma ya ce ba bau yi ba a yi ka ba kanina ne kai yawa to Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma ɗan uwa ya yi kokari ya yi juhudin da alhamdulillah wannan fitowa ita ce ake so fitowa don yada islam don yada musulunci don yada shari'a don yada ilimi da sifa amma wannan babu abin da yake wannan jihadi saboda zabarar da kuma matasa akan wannan saboda dukkanin al'umma da kuka sani kashin bayan wannan al'umma su ne matasa duk al'umman da kuka gani matasan ta sun rungumi ilimi na addini su tabbas kamar yadda kuka san wani sha'iri ya ce amalul binadi al'ala rusayi shababiha in kana hayyan la takhafu zawala wataka tunani ko ci gaba da takaddum na wasu dukkanin wanda kusa gina wata al'umma na garuruwa da sauransu suna nan wuya bisa kan wuyan matasa in dai wa'annan matasan suna riki da himma musamman musu abin da ya kamata to haƙiƙa wannan al'umma wannan garuruwa wannan ƙasashe ba za su taɓa bishewa ba kullum za a ranka da su alhamdulillah yanzu da na diba sai na ga matasan wai a nan garin wasu ma yanci jinnan ne ke da kwai matasan kuma misalin abubuwan da na ga mala yake ta nema ana ta bai zarar misalai daga ashe alhamdulillah ba wai manyan mu ba ko mu da muke yan tsaka tsakiya a nan ko mu muka ta yanzu alhamdulillah akwai rilar Allah ya sa alkhairi Allah ya sa ka alkhairi kuma qawaid al-fiqhiyya al-qawaid al-fiqhiyya wanda malam ya yi mu darsa a kansa wallahi ilimi ne wanda kamar yadda malam ya dai aka ce duk mai su wallahi duk wani matsaloli da ka sani da nan da sun zo mishi cikin sauki zai fita ba tare da wata matsala ba duk wani rikici da ka sani ana yi da su su suna haukuwa ne idan mutum bai da matattar ilimi ko san shi kamar yadda ka san ba ƙauyen mutum ne ka ba shi famfo bai san yadda ake kashe shi ba amma sai ka ce in kai haka kunna aka wa ake to in yan murta me za su zuwa ruwa ruwa tana da fa'ida ko lokacin da ya gani su farko aya ji daɗi ko in sha ne za yi ya sha amma ruwan wannan famfo suna karewa ba su karewa in dai ba ni ba aka yi ba to yanzu kashewar kuma sai ya rasa yadda za ya kashe ga ruwan nan a ƙarshe ruwan za su zamanto mishi su mishi su zamanto mishi matsala ko mafsada mafsada za su kasance mishi ashe kenan ka ɗauki misalin wannan famfon shine ilimin da ruwan da ke zubowa amma makashin da mabudin su ne alƙawa'in al-fiqhiyya mai so kamar mutum ne da ke da famfo wanda ke zubo ruwa dama yana ilimin qur'ani tafsir ulumul tafsir sannan kuma yana da haddar qur'ani sannan kuma yana da sanin dukkanin abin da ya shafi na tafsir sannan kuma yana da ilimi na ɓangaren hadisi sannan kuma yana da hadisan da yawa da ya haddace to yanzu yaya zai yi amfani da wa'annan dole kenan sai ya ga irin yadda malamai suka kawo abubuwa suka azadan sauki na iske malam lokacin da na shigo zai kai bisa kan fa'ida ta uku daga ciki sai ce al-mushaqqa tajlibu tasiyara bisa kanta aka ga ainihin wasu abubuwa guda bakwai wanda ba sai na dawo akan su ba dukkanin su kun fahimta amma abin da kamar ke son ku ƙara ganowa don saboda malam ya ga yanzu ya ce yana son yadda ya fahimci roman wannan al'amar na fahimtar addini da sauƙi to yana son dukkan wani daga shi cikin matasa su ma su fahimci wannan abin don saboda a gina addinin bisa kan ka'ida mai kyau to sai ka samu an ce maka al-mushaqqa tajlibu taysira kakka dauka almushakka tajlibu taysira taysira cikin rayuwa cikin bangaren addini ne kai a'a wannan ka'ida da ka dauka shi tana aiki bisa kan ibada kamar da take aiki bisa kan mu'amala dama shi shari'ar musulunci akwai al-ibadat wal mu'amalat wal ada al'ada wal mu'amalat ana gane su guri ɗaya sannan ibada ita kuma tawfiqiyya ce daga Allah ne subhanahu ta'ala. ashe lokaci wani lokaci ne za na aiki da al-mushaqqa ta dalil tafsira in cikin kasuwanci nake wani abu zai gama na mu'amala da wani ko ta auku ko ta rashin aukuwa ina iya in amfani da wannan al-mushaqqa ta dalil tafsira ko ko ba ni amfani da ita ya kamata in diba in gani in dai har na fahimci ka'idar to akwai zan iya tasdiqin ta inda ya kamata da inda bai kamata ba haka nan bangaren karatu haka nan bangaren neman kuɗi na duniya haka nan bangaren neman aure haka nan bangaren mu'amala ta zamantakewa ta aure yadda ba ta shahi bangaren nassoshi na shari'a ba wanda suka yi magana to a kan wannan kana iya ka hiddo mushakkan nan ta jirgin tsayewa ba sai na ba da misali ba saboda kamar dan in jawo mu mutane hankali ne mu fahimci cewa abin mu kan mun kare da shi an ce al-mushakka ta dalil tafsir ka doka bangaren ibada ne ka ce sallah in ba ne iya daga tsaye in yi daga zamne saboda ne saboda kasancewa ban iya tsaye wanne to musulunci ya ce in yi zaune nemo ma kaina sauki dan saboda a sai ka bangaren mu'amala sai wani kullum kana iya yin ina son mun fahimci wannan haka nan kuma alƙawa'id alfiqhiyya suna da jawo suna sa ɗalibi wallahi ko cikin tahiyar shi ya zamanto ya bambanta in yana tahiya ka gane shi akan wanda bai da wanda ilimi a tahiya ma cikin tahiya ta ba haka za ka gani kana iya bambanta shi da wanda bai da wanda ilimi saboda ne saboda shi abin da yake tahiya a ciki wannan ilmomin suna zo mishi cikin mota yake ko busan mota zai iya zumuntowa wani abin ba kwada bacci ta gaya mashi amma ƙa'idodin ne da suka tabbatu suka tabbatu a cikin zamantakewa ko cikin karatun shi cikin jikin suka zautar shi to su ne zasu sa shi ka gani cikin tahiyar da yake alhamdulillah yana kan tabbata su ka gaga wata ga mutum ce kawai gashi na alhamdulillah misali ne za da bakwa a shekaran jiya waccan ga wanda suka san maraɗi hanya ta wajen 'yan banana da hitowa ta yi komisariya da wadda ta hito daga wajen ikon juri yanzu kun gane ko to akwai wata hanya wadda ta hito daga can wajen kamar za a gidan hajiya ila baturiya wanda suka fahimta wani da cizo ne na taho ina bisa kwalta shi kuma yana tahowa ya hito daga wajen gidan ila baturiya ga ƙa'ida shi ya kamata ya ne ya su ba ya rage ya diba ya zuwa ya zo hagunkin shi saboda shi zai hawan babba hanya to automatically ko da ya sau tun taho shi bai rage ba kuma na lura da cewa in ya ce nima in sai da yadda yake ƙa'ida ce sai mun haɗu in mun haɗu kuma ni ne ba ta gyara saboda in kana busa babur wancan na busa babur in kuka haɗu haka wanda ke baya shi ke shan wahala saboda shi wancan zai gusa wanga taya shi ta bugu a faɗi na baya ke faɗuwa ba na gaba ko kuma shi kai sai dai ka tsara ne abin nan ko kuma ya zama to ba a san irin faɗuwar da za ka yi ko kuma shi wancan mu ba shi rasan tun na ga shiga zai wake da haƙƙi na na hawan hanyar shi ya kamata ya jira in wuce ni na gane shi mai haƙƙin amma shi da bai da haƙƙin bai gane ni ba ya ma bace da sa'ida to tunda na gani ni ke da haƙƙina in na ce in ci gaba in nemo haƙƙina ni zai aukuwa mafsada ko ba haka ba amma in na ce in bar shi ya wuce ba a samu mu to yanzu me ya kamata in yanzu sai in bar shi ya wuce ko sai na bar shi sai da ya tsaye ya hau kafin ya tsaye muka je gaba sai da aka ga sun fero shi sannan na ce ina kwanan kuma bai ce lahiya na na ce da kuka tau sai na ga kamar kun tau ba ku lura da ni ba mu ba ta rasan sai na rage kan zo in kama ku kawo sai ce wallahi hankali na bai ma san da na kawo falsan ba bai ma san da ni ya kawo amma in wasu ne daga cikin matasa kaga Allah zai kawo ba ga ni kaza da kaza da kaza kaza da kaza da kaza da yanzu a tambaye su wata ka'ida ta wata ka'ida ce ta aiki na wurin
wata ka'ida ta aiki ana tambaya wata ka'ida ce ta aiki
yawa
to yanzu cikin addini ne wanda ko cikin mu'amala mu'amala cikin to shi kenan kenan ku gane alqawaid al-fiqhiyya ba wai dole ba sai an yi amfani da su cikin mi cikin addini cikin addini har cikin rayuwa ta yau da kullum kina wannan shine abin da muka malam ya kai daidai Allah ta'ala ya saka mishi alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi ne da gidan lafiya Allah ya kara maka ilimi da amfani Allah kuma ya sa maka ikhlasi a cikin ayyuka Allah ya kare ka daga talababiya ta rayuwa da kuma ta addini subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala amma ba'du musulmi yan uwa muna jaddada godiya ta farko da ta ƙarshe ga Allah madaukin sarki wanda ya kawo mu ƙarshen wannan zama na ilimi da muka samu tattare da ku a cikin wannan masallaci mai tarin albarka cikin wannan anguwa ta Allah tsoho a cikin wannan jiha ta mu ta Maradi a wannan rana ta Asabar wanda ya daidai da 16 ga watan Shawwal hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda kuma shine hudu ga watan hudu miladiya 2026 tare da bakon malami Sheikh Abdul Malik Bukhari Ad-Da'iya Al-Kabira wanda yake ta kokarin fadakar da matasa da karatuttuka ga al'umma musulmi baki ɗaya khasatan al'umma ƙasar Nijar kamar da muka gani malam wannan dama saman shi da ka zo ka iske shi zaune ana yi tayi ana tayi ka san ya saba kuma abin da ke gaban mu mu matasa da muka ga malam a dan uwan mu matashi yana zubar da ilimi haka to mu ma ya kamata mu zuciya idan ya mai tana da irin wannan ba kabilanci ba to maradawa aula bil a idan ya kamata a ce kuma yan maradi mai zuciya kamar yadda muka yi su economy su wajen ilimin ma mu kwace ke ya zama na Abdul Malik yanzu na maraɗi ne za a rinka yawo ba na ba na yamma ba fata Allah saka mu kowa da alkhairi musulmi yawa ni dan ni dan maradi ne asalin ma'aifi na dan tisawa ne to ai asali kace mala ce dan asalin maraɗi ne amma dai yamma ta amshi Allah saka mara da alkhairi insha Allah ta'ala ba musulmi yawa kuma muna bada hakuri lokacin sallah ya shiga duba da mun ɗan toshe hannu ba mu fara ba insha Allah ta'ala yanzu a yin sallah wanda suka halarta baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi akwai malamin mu magajin mu kan mu ce baban mu baban mu a ilimi wanda ya karanta da kai baban ka ne idan baban mu a ilimi malam Sirashi Lawali da muke tare da shi ya mun mutaliki mai kyau ilimi yana da amfani a rayuwa sai da gobe kuma yana da amfani a cikin karatu kuma malam ya kawo cikin sharhi yana iya cewa an tilla ƙalubale ga matashi mai son karatu guda biyu akwai wasu mas'aloli wanda wani yau sun buga mai kai kai wannan wani irin malami ne to abin da ake so kenan yanzu kowa sai tashi ya bincike idan yanzu malam ya bude ƙofar karatu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan kofa da aka buɗe da dama daga cikin matasa su je su yi bincike domin su fitar da natija akan abin da malam ya koye musu na ya buɗe musu na bincike muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukan malam baki dai kuma irin wannan muhadara za ta kasancewa a yau tsakanin magariba da isha a masallaci markazu sunna da ke yan kasuwa tsohuwa matattarar sunan maraɗi baki ɗaya duk daga inda ka taho ‘yan kasuwa ce matattara da ikon Allah kuma in ka zo sai ka je su malam Hamza su malam Siraji da wani su malam Muhammad Khalid Muhammad Abubakar da sauransu kuma a kullun sunnan na tashi to malam zai je yau ma a can wurin domin ya ƙara faɗakar da al'umma ko muna kira ‘yan kasuwa saboda abin da malam zai ba da tsaraba yana da alaƙa da kasuwanci da kuma masu ƙoƙarin koyo masu azasa masu taci ba ba maki su ma samu rabansu بارك الله سبحانه وتعالى يسامو قوة في الميزان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا متنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلح لنا أجمعين الدين والأهل والذرية اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أجمعين الدين والأهل والذرية اللهم أصلح أمورنا كلها فقها وزلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها فقها وزلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ذرية صالحة ذرية طيبة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين